Assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na al'adun Hausawa. Shirin da a kowane mako muke kawo muku shi tare da Farfesa Abdullahi Uba Adamu na Jami'ar Bayero da ke Kano. Kuma a makon da ya shuɗe kun ji inda muka fara tattaunawa akan addinin Bahaushe na gargajiya. To mun gangaro mun zo inda Bahaushe ya yi imani da bori kuma ba mu dai yi wata magana mai tsayi a ciki ba lokaci ya mana halinsa muka dakata. to dama mun yi muku alkawarin a wannan makon in Allah ya yarda za a ci gaba don haka yanzu tunda Allah ya kawo furfesa wannan daki da farko ina maka maraba da karasowa to barkanmu da yamma jama'a assalamu alaikum to madalla malam kamar yadda idan na san zaka iya tunawa mun fara magana akan bori lokaci ya mana halinsa to kuma mun ce a wannan makon dama sai mun yi wa bori filla filla kafin mu dora idan akwai lokaci don haka sai mu ci gaba inda muka tsaya to jama'a assalamu alaikum maganar bori da ake yi in ka ce bori abu ne wanda bahaushe ya danganta shi da wata nau'i na bauta na bautar abin da yake ganin zai kai shi ga ga samun warakar wani abu ita kanta kalmar borin tana da ma'ana daban-daban manazarta sun fito da ma'ana daban-daban saboda su yi bayaninta mafi farko-farkon wanda ya fara bayani akan kalmar bori shine palma Uh, wanda shi ya ce ya ta samu asali ne daga borasa bori daga borasa borasa kuma daga barasa wato giya wacce ake sha to ita wannan ita ce ta bada salsalar bori saboda kana hauka irin na wanda ya sha giya to daga nan aka samu wannan wannan kalmar aka, aka makale ta to amma wayansu manazartan kamar uh, dr tahar adamu na jami'ar bayero wato baba impossible shi ya fito da wajen nau'i ashirin na ma'anar bori inda ya kawo bori tana da ma'ana ire-ire daban-daban to misali ya iya cewa akwai gyada bori in ka ci gyada mara daɗi ana kiranta bori akwai in an ɗora abinci a tukunya ya tafasa sai a ce ai tukunya tana bori idan mutum ya shiga wani yaro yana wasan ya wani abu aka hana shi ko yana son ya yi wasa aka hana shi yana wannan fitinar sai a ce ai yaron yana bori saboda haka duk ta inda ka ɗauki fassarar bori abu ne wanda yake bai yi daidai da hayyaci ba abu ne wanda yake ya fitar da mutum daga cikin hayyacinsa ya shiga wani hali daban to wannan shiga wannan hali daban ɗin shine borin ta ko kaga ma'anar take saboda tukun ya ce aka ce ta fasa ta yi bori aka ga ba da hayyacinta take ba idan yaro ne yake fitina aka hana shi yana ta rigima yana ta murgina a ƙasa za a ce yana bori kaga shi ma ba hayyacinsa ba ne ko ba haka ba to saboda haka in ma gyada ce bori ka ce ba ta da daɗi dai kaga ita ma ba ba kamalalliya ba ce kuma rashin daɗin wani zai ɓata ma rai eh ka ka fur ka furzo ta haka kana ta wani fara fara fara da bakin ka duka furzo ta to sai kaga shi ma wannan ba hayyacin ka bane saboda haka ta duk yanda ka dauki kalmar bori ko da ta cewa akwai dangantaka tsakanin ita kalmar da kuma giya to ita kanta wanda duk ya sha giya ba zai shiga cikin hayyacinsa ba saboda haka bori dole a dauke shi a matsayin fita daga hayyaci daga halin da kake ciki zuwa cikin wani kuma sabon hali wanda yake ya bambanta da wanda aka riga aka aka san ka da shi to idan ka ce bori bori wanda dai aka sani a al'adance na bahaushe da kuma a sarrafance abubuwa kwaya hudu ake ake ake nufi in an ce bori akwai borin fage akwai borin magani akwai borin giri akwai kuma borin girka borin fage shine borin da ake yin shi don nishaɗi kawai bai da wani alaƙa da ko addini ko neman waraka ko wani abu wato mutane ne suka ga cewa 'yan bori suna janyo hankalin jama'a wajen nishadi wajen kalankuwa eh ana son a shakata lokacin biki ma aka fi yinsa ko naɗin sarauta a gargajiyance ko lokacin suna ko dai lokacin wani abu sai a kirawo 'yan biki kamar dai yanzu yadda za a kirawo 'yan fim su zo su cashe in an yi suna ko za a yi biki to a 'yan bori ma akan kira su su ma su zo su cashe su sa kayan da ake sakawa irin kayan yan bori din su yi da su su ta haukan da za su yi ta yi dan dai a nishadantar da mutane to wannan shine ake kiransa borin fage wato wanda ake yin shi a fage ko kuma a dandali haka dan mutane su gani su san yaya ake yin sa sannan sai akwai borin magani wanda yake ana ganin cewa wata cuta ta samu mutum sai a je wajen boka bokan nan shine ya san irin sassaƙe-sassaƙen da zai harharo da irin lakance-lakacen da zai haɗa su a tara su sannan ya zo sai ya maka wani tiriri haka ko wani sirace ko dai wani abu sai ya maka magani amma ba dole bane a danganta yin wannan maganin da wata ibada ko da wani addini a ce wai ai bauta ake yi baka dai da lafiya ka je wajen boka boka ya riga ya, ya, ya san ya je ya yi nasa sihirin idan ma yadda ne da, da tsafin da kuma warakar to shi bokan ne ya yadda ba kai ne ka yadda din ba kai dai ka je gurin shi ya baka magani ya dauko magani ya riga ya baka ya ce ga yi ya bi ta hanyar iska ne ya samu maganin ya aka ya samu maganin ka dai babu ruwanka To amma ah, me bambancin shi wannan borin na na na, na girka kace ko na menene?
ai ba mu zo kan na girka ba tukunna wannan na magani ne Yawa na magani da kuma borin da muka yi na isko kai na wancan makon da ya shuɗe.
a shi wannan borin da muka yi na iskoka ai shi aka fi sani ai yanzu muna shiga cikin nau'e-nau'en borin ne wanda aka fi sani in ka ce dan bori kana magana bori to wancan wanda aka danganta shi da da addinin ne to amma kamar da nake ga maka haka muke ganin shi a a dunkule amma a rarraba suke saboda haka kuma a kowane akwai lokacin da ake kira a ce wani ai bori ake yi za mu je rawar bori za mu je mu kallon yan bori wannan kawai kallo za a je a yi nishaɗi sannan wannan kuma na magani ne amma bokan shine dan borin ba wanda yake da cutan ne dan borin ba ba shi yake hawa borin ba.
eh ba shi yake hawa borin ba ba shi yake hawa ba shi mai mara lafiya Bokan shi yake.
bokan da yake hawa borin sai aljanin ai, eh, iskar sai ta gaya masa maganin da za a yi sai ya yi amfani da wannan sai ya ya wa wanda bai da lafiya maganin shikenan a warke mutum ya warke tafiyarsa babu ruwan shi da iska shi wanda ake bai da lafiyan ba ruwan shi da iskar amma bokan ne yake da da ta alaka da iskar eh a wajen iskar yake karbo maganin ya masa ya- ya- ya ya warkar da shi to kaji inda inda bambancin yake kenan wancan kamar bokan zaka dauke shi kamar shine liman ka zo dai wajen liman ya maka rubutu ya baka shi kenan ka sha to haka suka dauki wannan suka suranta shi saboda idan ka zo wajen boka bokan shine yake da iskar shine iskar tasa ce ya san iskar da take bada wannan ah, warakan wajen iskar zai je ya mata hidima kai zaka bada kuɗin duk yayi wannan hidimar sannan sai ya zo ya ce ka sha wannan kai wannan ka sha wannan kai wannan zaka warke amma bai ce kai ka zo ka hau ba bai ce ka zo ka haɗu da ita ah, iskar ba zai ma dai baka sharadi ya ce to fa idan baka yi kaza idan da ya kamata ba to fa ga abin da zai faru idan aka ce ka sha jini dis karfe tara na safe sai ka sha tara da rabi to iskar nan za ta bar ni ta zo ta same ka kana so Shi kuma ya san yadda zai da ita. in ya ta san zo.
yadda zai ya tabbatar cewa ya riga ya za su iya fito da duk wannan surkullan su gaya masa kaga wannan bo- borin magani ke sannan sai borin giri Mm.
kamar hausar sakwata ce kenan borin karya kenan wanda akasari mutane suna yin wannan borin saboda kunya idan suna son su fitar da wani abu wanda ba za su iya fitar da shi kai tsaye ba sai su yi amfani da wannan damar wai ai su bori ne ya kama su sai su fitar da wani abu Kamar yaya?
yauwa mata su suka fi wannan saboda akwai kunya a tare da su sai aka yi sata ita kuma matar da, da, da, da, da ta ga an yi sata ta san wacce ta yi satar watakila masu rikarta ce ana zaune a gida wani abu ya bata mace ta ga wacce ta ɗauki abin nan kuma wacce ta ɗauki abin nan sirikarta ce Da haka da kunya ta Da ce kunya wance ta zo ce ta ce ai sirikata ce ta ɗauki wannan saboda haka kawai sai a ga ta ta ta ta shiga wani hali na da- na daban tana ta ihu tana ta wani hankalin eh ba hankalinta take ba tana ta abin nan sai a ce ai sai a tara mata bokaye da da shauran yan bori da yan uwanta ta zo ta ta ihu ta ta kaza ta ta kaza sai sai sai kawai a ji murya ta ce eh to waye sace abin nan sai ta ce ai kan dace subhanallah eh sai ta faɗa babu ma sayawa ta ce ai in na kan dace ko wani dan ta ce idan ita ce in na kan dace Eh, to ita ce kenan ta faɗa.
kenan ta yi ta Amma faɗa yanzu sai ce iska ce ta faɗa.
kan dace iska ce take faɗa saboda haka kan dace ta sace to kaga sai a yi amfani da wannan dan a fito da wanda ya yi sata ko wanda ya yi laifi ko ana son a gaya wa mutum wata magana Eh, ko wani abu kamar yarinya an bata son ta auri wani an tilasta mata shi ita ma sai a ce ta shiga bori tana ta bori tana ta menene menene sai shi kawai take so.
yawa sai iska ta fito ta Ko kuma ce iska ta ce a batta ta a batta ta auruwa ne ba wancan ba to sai ta makale murya ta yi murya ta ko- ta yi kwatankwatin muryar wancan ai a ce wai ai iska ce ta fito ta faɗa ta ce wai ai, kar ai kaza to shikenan sai ga ai tunda iska ta ce a bari to bara a bari Tunda dama mutane sun yi imani da iska a wancan lokacin.
eh a har yanzu ma akwai wanda suka yi imani da wannan har yanzu akwai masu zuwa wajen bokayen har yanzu akwai masu boka bokaye bokayen suna nan suna yin suna yin abun nan ɗinsu Sai dai yanzu babu yanci irin na da.
a babu kan saboda musulunci ya riga ya yi ƙarfi tun ma ba ta kamar lokacin da izala ta taso gadan to ana ganin cewa izala tana ɗaya daga cikin abin da ya yi wa bokanci naushi eh naushi mai ƙarfi ya kwantar da shi yanzu sai a can ƙauyuka ne inda ake ganin kamar da'awa ba ta yi nisa ba to fitowar su hizba din nan da shauransu kuma ana tada shiga cikin ƙauyukan ana yi mutane da awa din ana nuna musu gaskiyar lamarin to kaji wannan shine borin magani ai borin giri ko ƙarya to sai na ƙarshe wanda shine ma na farko wato babban borin borin girka idan ka ce girka kana nufin girkewa ka ajiye abu a wuri ɗaya cak ka girke shi ka ajiye shi kamar yadda kake ajiye tulu ko randa saboda a sha ruwa to abin da ake nufi da wannan shine idan aka zo yin irin wannan borin iskar da za ta hau a nan gurin take an girka ta a nan gurin a tsaye saboda haka shi dan borin da zai shige zai zai zo ya shige ta shige shi a girke yake a gurin idan aka zo aka yi duk abin da za a yi dama biki ne da abubuwan da za a tanada idan ta shiga jikinsa ta haushi to ya zama dan bori amma kafin a yi masa girkan ba dan bori ba ne wato ana so a sa shi shi ma ya shiga eh shi ma ya shiga borin to ya ya zama dan bori kenan za a aura masa iska za a aura masa iska sai ya zama godiya sai ta haushi to idan ta riga ta haushi ta zauna a kansa daram to shi ma ya zama dan dan dan bori kuma har rayuwarsa zai zama cikin wannan saboda haka idan wani ma zai shigo shi ma sai a sake shigo da shi a yi masa borin girka to a cikin wannan borin girka din ana iya tattarowa da rashin lafiya mutumin da bai da lafiya yana son kuma ya shiga cikin borin to zai zo da rashin lafiya da cutar ne za a kirawo iskar da ta ake tsammanin ita ta shigar da wannan cutar a jikinsa za a yi ta kiran iskokin ne za a kira wannan iska ba ita ba ce sai an zo kan iskar da ta kawo cutar da take samun ta shi sai ta sai ta ɗaro kansa dama dai iskokan sun jira suna jira a daidai inda za a yi girka din kuma idan aka fara wannan girka din sai an yi wajen kwana uku zuwa kwana hudu ba a fita daga gurin da ake dole ka zauna a gurin har iskar ta shiga jikin mutum ya ta kama shi ta haushi sosai da sosai akwai alamar da ake ganewa iskar ta shiga din ai daga lokacin da aka fara taka aka fara take na burin dama daga raya da kalangu da koge da sarewa da kasawara haka yan kacau-kacau din nan duk haka ake haɗa su a zauna a yi ta dukan ganga to lokacin da mutum ya fara tsuma ai tsuma yake yana tsuma yana tsuma yana tsuma sai ya hau ihu ya tsalle sama ya daki ƙasa ya sake yin tsalle sama ya daki ƙasa ya ta ta yi sai duk an riga an gama kuma sai ya fita shiru sai ka ga ya laƙwam sai a ɗauke shi a kai shi can bayan gari a masa wanka a wanke shi jikinsa tsaf tsaf sai a sa masa kayan gida dan kayan borin daban suke kayan tsummo kara ne irin da iri iri haka za a harhaɗa a ciki idan ya riga ya gama ya dawo hayyacinsa sai a ɗauke shi a kai shi bayan gari sai a yi masa wanka kamar yadda za a yi wa ɗan yaro wanka sai a yi masa wanka an aka yi masa wanka a sa masa kayan gida to ya zama cikakken dan bori wato ya yi graduating kenan ya zai tafi NYSC yanzu shi ma yanzu ya zama ya zama wato hamshakin dan bori to wannan su ne nau'e-nau'en akalla ba a kasar raba borin da aka sani kuma kowace iska akwai irin rawar da za a yi mata don saboda a janyo ta ta zo ta shiga jikin wannan shi dan borin to a lokacin da ake irin wannan girka ta idan za a shigar da mutum ya zama dan bori waɗanne irin kaɗe-kaɗe ne nau'ika don ji ka ambaci kacau-kacau ban sani ba ko akwai waɗansu kaɗe-kaɗe na musamman wanda da su ne ake yin girkar da kuma lafizai da ake yi na musamman sannan kuma ana yan shaye-shaye haka ko kuma dai da yan yanke-yanke eh to dole ne ya zamanto wato shi idan za ka shiga cikin wannan abun nan din za a yi girka idan zai shiga ciki ba ka shiga ba ba ka za ka shiga akwai kayayyakin aiki da za a za a tanada ka gani za a tanadi tabarmi guda biyu sababbi ko tabarmi na kaba na kaba ba irin na na zamani ba na bid'a dan wannan na bid'a ne ake ganin ne a cikin addinin Bahaushe addinin wannan duk na bid'a ne inji ne ya kawo su iska ba su ji daɗin zama akan su irin su ba saboda tsatsuwa ta faɗi sannan dole a samu kuma manya-manyan randunan ruwa guda biyu su ma sababbi a tanade su saboda kamar da na gaya maka ai girka din ana nufin inda ake girke abu kamar yadda ake girka tukunya ko yadda ake girka tulu a ajiye shi a wurin wajen girki ya ka san wajen girki wuri ɗaya ne to girkin nan a wuri ɗaya yake to wannan kaɗaitar gurin a ce a wannan guri ɗayan ke shine a yi girka ɗin sannan sai tulunan ruwa guda biyu su ma sababbi sannan sai masaki guda biyu masaki dai katon masaki abin nan ƙwariya ko ƙwariya eh katuwar masaki guda biyu sannan sai fayafaye guda hudu na kaba su ma fefe da aka riga aka tafka shi guda hudu na kaba su ma dole ya zamanto an tanade su sannan ga sutura kuma da za a saka irin kayan da za ka saka su kuma baƙaƙen zannuwa guda biyu to ba jajaye ba jajaye ba ko kore kore ko dai wani abu sannan da baƙaƙen huluna guda biyu sannan sai sababbin kaya wato iri daya na fita wato in ka fita daga girka din akwai sabon kamar sallah ce ai saboda akwai sababbin kaya guda biyu da wanda zai sa amma an masa wanka sai ya saka su sababbi gau sannan sai ah, wa'annan dai su ne akasarin abubuwan da aka aka fi sanin kayan da ka tanada a tanada To, wayannan abubuwan duka masu faife ɗin da tabarmi da masakai duk me ake da su?
aini a wuri na kawai fa wannan ne in ga ma gaskiya shi wanda zai shirya abin dama yana buƙatar wata sabuwar tulu ko yana sabuwar ta sabuwar tabarma sai ce a kawo su amma duk jijjira su ake yi duk wurin girka din ake zauna ake har hada su har hada abinci akwai abinci na musamman da za a kawo ba kowane irin abinci ake kawowa Ita ƙwariyar ruwa ake zubawa da 'yan magunguna.
su dai wannan su suka san irin abubuwan da suke zuzzubawa da shi a zuba wannan a daga wannan a zuba dan ai za a hada magani ƙwaryar ai ta magani ce idan akwai kayayyakin wannan abin da na gaya maka abubuwan da suke yi ba ne a tafi da shi a tara da su ai akwai abin da za a tanada misali akwai manyan goro guda biyu da ja da fari Ah, to, a abinci kenan za a tafi da ja da kuma fari guda biyu a is- Iska za ta ɗan tauna gobe.
eh sannan akwai kaji guda biyu da kwalu da baka da fara Zakaru.
eh da kwalu irin wato kaza kosasshiya To, eh, wacce yake zaka iya cewa kaza gidan gona a misali a yanzu amma ta Hausa ce amma ta ce amma dai jibtuwar daga jibgegiya eh to kuma guda biyu da baka da kuma fara sannan kuma da kayan abincin marmari iri-iri a kawo su suma duk a ajiye su sannan za a kawo ƙwaryar zuma guda ɗaya ko maɗi ko kuma alewa ita ma a zo a ajiye ta a A wurin.
bakacin zuma ɗin?
eh to ko in an samu ba a samu zuma ba to a je a samu maɗi in ba a samu maɗi ba Alewa.
sai a samu alewa abu dai wani abu dai mai zaki dole a tanade shi a ajiye shi a wurin saboda mutane su su su samu sannan santandun man shanu shi kuma da man shanu shi ma za a zo a same shi ko man gyaɗa eh ko man gyaɗa ko kuma man kai ko a samu ko a samu man gyada ko a samu man kare amma dole dai sai an samu tandu guda an aje na wayannan abubuwa to kaga ire-iren kayan abincin da, da, da ake yi to sannan su kansu maganin da za a yi su ma ana buƙatar su sai haɗo da saiwoyi da ganye da ɓawon itace da dai shauransu wajen guda 99 kuma ba a san guda 100
Ba inda tara kala-kala ne.
kala-kala ne za ka har haɗo su in ka kirkirga su da ɓawo da ganye da waye in ka tattara su to 99 ake so Amma wannan ai ina gaishe sarkin borin ne yake nemo ko.
eh to shi dai wannan dai wato eh, kamar a ce admission requirements za za ka jami'a a ce sai kana da kaza da kaza da kaza da kaza to su ma wannan admission requirement ne Wato dama shi shiga borin mai ka- sai mai kamar za shi dama sai duk wanda ya san wannan abubuwan an sa shi ya nemo su sai ya tukunna.
nemo su ya tanade su idan kuma bai nemo su ba to za dai a gaya masa cewa gafa abin da ake bukata idan za ka je ka tattaro su ka kawo to shi kenan sai a yi abin nan sannan akwai dogon itacen tumfafiya shi ma sai an kawo shi Mm.
saboda shi kuma na gyaran rawa ne in za ka yi rawa yadda za ka gyara rawarka to da wannan itacen za ka yi amfani da shi sannan sai jar kanwa ita ma za a kawo ta dole a kawo ta sannan sai kayan yaji iri-iri duk za a tattaro su su ma a zo a haɗa su a wurin saboda ka ba ƙaramin abu bane a- a biki ne sosai sannan su kansu wanda za su zo su kawo kiɗan wanda za su zo su su sa a yi kiɗan sosai a lokacin akwai mai kiɗan kalangu akwai mai kiɗan ƙwarya akwai mai goge akwai mai garaya akwai mai kacaukara wanda duk za su haɗu a tare a nan- a nan- a nan wurin Kuma kowa yana yi a lokaci guda.
kowa yana yi a lokaci guda wannan na kada wannan wannan na kadawa wannan na ihu wannan na tsalle sama ya diro ya fado ya fashe da duwawu haka dai ake ta ta yi wannan shi ne yake bawa wato daga shi mai kidan har wanda yake hawan borin kowa ya shiga cikin wani hali da tura suke kira trance wato ka shiga wani irin fitar hayyaci ka fitar da hayyacinka ka rasa ma inda kake- kake kake. to giyar ce ai, ai, giyar borin ce ta riga ta- ta ta shiga jikin mutum iska ce ta shiga mutum ko daɗin kiɗan ne ko ma dai menene gaba ɗaya dai haka ake taruwa ake ta yin aiki dan dole sai da ƙarfi ake jijjiga ƙarfi ake jijjiga jiki da shi to kaga wannan shine ya- yadda yadda borin girkan nan yake kuma abin mamakin shine ba wai hausawa ne kaɗai suke yin wannan ba ƙabilu da yawa a afirka duk suna da irin wannan borin su ma ba kuma a afirka ba har ƙasashen indonesia Su ma duk suna yi.
su ma suna yin bori To, ah, ma nasu nau'in borin su ma dai suna shiga cikin wannan fitar hayyacin a ta wannan tsallen a ta kiɗa a ta rawa a ta menene duk suna yi ba ba sa yi haka ne to da yake muna magana akan ab- al'adun hausawa akwai matakai zaka ji an ce wannan sarkin bori ne wani zaka ga ya sa jajayen kaya wannan a ce ba auzi ne a- wa- su yaya darajojin bori dan bori suke wa'annan ai shi dan borin wanda ya riga ya janyo aka zo aka fara za a yi borin girka din ai yana yi wa iska hidima ne so wa'yansu daga cikin sunayen da ka faɗa ai sunayen iskokan ne da ake danganta su da wani ɗan borin sai a haɗa sai a haɗa su misali a cikin shi kansa in ma ka duba babban babban babbar iskar ita ce sunan shi sarkin aljan to amma a hasashen shi ne ba haka ne sunansa na farko ba kalmar sarki dai kamar yadda muka faɗa kwanakin baya mace ce kalma ce mace Mata-matan kalma.
eh macen kalma ce saboda wannan mucijiyar da take daura ita ce sarki din to amma aljan kamar da muka ce musulunci ne ya kawo ta saboda haka akwai wani suna da suke amfani da shi su kwatanta shi wannan babban babban aljani nasu iska tasu to amma sai suke amfani da da, da aljan to kaga shi yana da kuma matarsa sunanta mai iyali to shi wannan sarkin aljan din shi ciwon kai yake sakawa saboda haka dan bori idan ya ganka kana da ciwon kai mai tsanani to ba zai ce a baka panadol ko daga ba Ya san ya san cewa sarkin aljanna ya taba ka saboda haka kuma shi sarkin alkadan abin da yake so a wajen dan bori saboda ai waraka kan saniya shi kan saniya za a dauko a bashi amma wani lokaci idan ciwon kan ya tsanani kuma kan saniyar da aka yi aka bayar aka bashi ya sha jinin bai yi ba to ana samun matashi yaro namiji ka karfa amma dole sai baki kiri wulik sai a yanka shi mutum eh mutum kwarai sai a yanka shi a ba sarkin aljan to idan ka je ka kamo ko kuma ce inda ke malam ka ce a danjawa in kai ka kamo ah, idan ya je ya kamo kato irin da ya kamar wanda ya gama secondary school yana shirin ya shiga jam ya shiga jami'a din nan dirkeken kato ma baki wuri.
Eh, ba- amma baki kiri wulik saboda haka idan mutum baki wulik ne ya fara kiyayewa in dan bori ya zo gurin shi yanka shi za a yi saboda sai a dauke shi sai a kai shi a ce to wannan ake bukata a yanka shi saboda ka samu waraka Ai ba riba an kashe mutum an tada mara lafiya.
eh to ai mutumin da aka kashe ana ganin da yake baki kiri ne wuluk a kuma ka san a tsa- a- a- a al'adar bahaushe bakake ba san su ake ba dan har waka ma suke wankan baki a sarar ruwa in yayi ma kaman bai yi ba saboda haka baki baki baki shi kansa ai bakin ana ganin wato yana da wani dangantaka ne ma da shedan din Subhanallah to ah, wacce ce daraja ta kololuwa wacce daga ita dan bori ya kure?
shine ai sarkin aljan din zuwa ya kusanci sarkin aljan a ce shi shine dan borin sarkin aljan To daga nan ya zama sarkin bori shi kuma.
daga nan ya ya ya zama ya abun nan ba wa- dan ai sarkin aljan din shine idan dai sarkin aljan ya haushi ya haushi ya zauna daram a kansa to ai shi kenan shi kakansa ta yanke saka saboda haka ya zama sarki a cikin mutane kamar shine wakili na sarkin aljan Tunda aljaninsa shine shugaban babba shine shugaban shauran aljannu to sannan sai mai iyali wanda yake ita ce matarsa ita ba wani abu da aka sani tana tana sakawa sai waziri wanda ke kuma shi shi waziri shi ma ba a san wata cuta da yake sakawa ba a irin wancan nazarin da aka yi na farko To, amma malam wannan sarautocin da kake lissafowa ba dai daga nan aka kwaso waɗannan sa- sa- sa- sarautun namu da muke da su ba a yanzu.
su yan borin ne suka zauna suka tsara sarautun ai ganin martabar ganin martabar wa'annan sarautun a rayuwar bahaushe dan ba wannan bori da zai ce da kai ai ga sarkin aljan shi ke kiran kansa sarkin aljan tunda ke ba wannan bori da zai ce ya ga sarkin aljan Karfin kawai aljanan ganin ganin cewa karfin cutar da wannan abun ya kawo ana ganin kamar wannan shine ya kama yayi kamanceceniya da wannan kamar waziri Za ka sallama masa.
eh za a iya sallama masa ai misali akwai akwai akwai sarkin ruwa a cikin a cikin su sarkin ruwa wanda shi kuma ciwon kunne yake sakawa in dai ka ji kunnen ka na ciwo to sarkin ruwa ne ya ka- ya kama ka sai a samu farar tinkiya a yanka ta a zuba mata jinin a inda ake tsammanin sarkin ruwan yake to sai a samu waraka a dai yadda suka suka yadda shi kuma duna zazzabi yake sakawa shi kuma idan dan bori ya ganka da zazzabi kana ta ta- tafasa zazzabi haka karkarwa ba ruwan shi da wani mace wai malaria ce ta saka ka babu ruwan shi a iska ce duna ta kama ka saboda haka ita kuma idan za a warkar da shi sai a samu bakan zakara ake samu da kuma bakar eh, tinkiya su ne ake samu sai a yanka su a zubar da jinin a daidai inda ake ganin duna ya fi zama to kamar da na gaya maka kaga wannan a- za ka iya yin abun ka salin alin a daki ko kuma mai yi zai iya yi salin alin ko kuma zai iya zuwa wajen mai bori wanda mai bori ya masa hanya duk wanda aka bi dai ana ana yin wannan To, a lokaci ya kallo mu kware da gaske wanda ya sa anan za mu ja aka da shiri a wannan makon da kuka ji Profesa Abdullah Uba Adamu ya fede mana sha'anin bori a addinin bahaushe na gargajiya ba a cikin addinin musulunci ba kuma idan allah ya kai mu wani makon cikin yardar allah za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kuwa a madadin Professor Abdullahi Uba Adamu na Jami'ar Bayero da ke Kano da dukkanin waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikin wannan shiri ni Salisu Gumel nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu